وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da yini na 24 ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a watan bature kuma nawa kenan ga wata ashirin da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari tara da takwas don ci gaba da wannan littafi mai albarka da muke karantawa صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها a wancan lokaci mun tsaya karshen matashiyar magana ta a da iya sun istiftashi haka ne ko yau za mu tashi a kan alkira'a wato bayan mai sallah ya riga ya fuskanci alkibla kuma ya tsora hannun dama kan lagu a kirjinsa kuma ga ya yi kabbaran harama kuma wato ainihin ya karanta daya daga cikin adiyyatun istiftashi waɗanda bayanin sai gabata a darasin da ya wuce abu na gaba da zai biyo bayan shine alkira'a ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها bayan mutum ya karanta daya daga cikin addu'o'in da ake bude sallah da su du'a'ul istiftahi abin da zai biyo baya shine sai yi isti'aza shine ce sun makana sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi da da mutum tabbata gare shi ya kasance yasta'idu billahi ta'ala yana neman tsari a wurin Allah madaukaki sai ya kulu sai ya ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi wannan wata rana annabi yakan faɗi wannan wa kana ahyanan yazidu fihi wani lokacin yakan ƙara akan haka fa yaqulu sai yace a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi wato ya karanta wannan a matsayin isti'aza ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنكم سيكرم تبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها أما لا بينتها da isti'aza din da basmala din duk baya bayyana su yana yin su ne a sirrance ko da sallah ta karatun bayyana ce ballantana kuma ta karatun sirrance din an fahimta ko wannan shine sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen isti'aza ko ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi ko a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi wannan shi ne ya tabbata fuskar ruwaya amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadai da tsayawa kan wannan bai tabbata ta fuskar hadisi sai dai su malaman kira'a sun fi jifita shi sama da wannan wanda muka karanta yanzu suka ce domin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine abin da aka yi umarni da shi a cikin suratul nahl da Allah ya ce fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim suka ce wannan ita ce sigar da ta zo a cikin suratul nahli alama a tafin nahli yusran kamar da imam shafi yake amma shi ma ce wa in tazid da rabbika tanzihan falasta mujahala amma ita ƙara waɗansu kalmomi don tsarkake ubangiji to ba wanda zai ce kai jahili ne sai dai in kiyar wajen wa in tazid da rabbika tanzihan falasta mujahala وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو كان هذا النقل لم يبقي مجملا yace waɗansu sun rawaito cewa wai annabi bai taɓa tsarawa ba akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim suka ce bai taɓa tsara komai ba sai ce walau ka hada nakalu da wannan riwaya ta inganta lam yusbu mujmala to da babu sauran ijmali a cikin ayar amma bata inganta ba kun fahimta ko idan haka dai menene yake dacewa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam za ka yi karatun sallah ne a wajen sallah ne za a karanta qur'ani sai ka ta'awuzu billahi sami ila alimu min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahi ar-rahman ar-rahim sai ka tabbata karatun ka da na kace ba'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim kada kai turu kara kamar da annabi ya kara sallallahu alaihi wasallam idan ka tayi zan tsaya akan suratul nabi sai ka ce suratul nabi akan wasu daga kafin ka kan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fassara ta ayata take kenan al-istiaza al-ma'mura biha bi suratul nahl hada tafsiruha wannan riwaya shine tafsirin abin da aka ce ta cikin suratul nahl فأعوذ بالله السميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه وتمتينا نيمان تري من همزه wato daga hauka ko shafar shaitan da ke sanya mutum hauka shine hamzi din wa nafsihi abinda ake kira nafsul shaitan shine al-kibr wato girman kai da shaitan ke sa dan adam yi mutum na neman tsari wurin Allah ya kare shi daga girman kai irin wanda shaitan da yake zuga dan adam yi wannan wa nafsihi abinda ake kira da nafsihi shine wato waka irin wanda shaitan ke jefa wasu wasanka ko ke jefa cikin zukatan mutane kaga mutum ya kware wajen iya waka waka irin ta zambo waka irin ta zagi waka irin ta yabawa wani da matsayin da ba ya da to irin wannan duk wahayi ke tsanni amma wakar da bata kunshi zambo ba bata kunshi zagin wani ba bata kunshi siffar da wani da abin da ba ya da shi ba babu yan hanci babu kiɗa har kai mutum ke yin ta wace kenan to wannan babu da shi annabi ya ce kunna min shi'r da hikma a cikin waka akwai hikima wata irin waka ita ce wanda bata kunshi zambo ko kaza ko kada kada da wace wace ba irin wanda Hassan bin Sabit jirin kai wanda sai dai mu ce mata waki kenan ko to irin wannan annabi ya ce hikima ce a cikin hadisi inda take amma duk waka da ta kunshi zakin wani koke wani menene menene kada kada da wace wace da gurmi ne da dinduka ne da kalangu ne da tauke ne ko kunzo ne ko me to wannan tana cikin abin da ake neman tsari kar ma mutum ya tiyaye balantana ne yadda abin neman abinci ina fatan kun fahimta to bayan mutum ya yi isti'aza ya yi basmala ka da kenan da du'a'ul istiftahi da isti'aza da basmala ababen nan guda uku duk ana yin su ne a sirrance sawa'un kana yin karatun bayyana ne ko za ka yi karatun sirrance ne su dai a sirrance ake yin abu na gaba alqira'atu ayatan ayatan da ka gama wannan sai ke karatun fatiha ko to a misali ake son ke karatun fatiha da karatun fatiha ga na sura to wannan salon karatu na fatiha din ko na sura din ana yin shi ne ayatan ayatan aya bayan aya bi ma'ana wannan shi aka fi so ka yi ba za ka haɗa aya biyu ba gaba ɗaya ba za ka haɗa aya uku ba gaba ɗaya karshen kowace aya ana so ka tsaya ka yi numfashi alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا قوة آية كما تعالى آية آية بدأت تبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انت هذا 30 يعين اما تتبع عني 30 يعين فأنت ذكي كاي تقو اما تتبع أجل لكي النبي صاب يودقو بأجل النبي صاب يودقو بآية آية القراءة آية آية ثم يقرأ الفاتحة sannan sai mai sallah ya karanta fatiha wa ya qata'uha ayatan ayatan ya yanke ta aya aya ya ce bismillahir rahmanir rahim ya karanta wannan thumma yaqifu sannan ya tsaya yayin tafi thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta wannan thumma yaqifu sannan ya tsaya thumma yaqulu sannan ya ce arrahmanir rahim ثم يقف سلم يسيع ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة هكذا يتيه حتى لكم سورة وكذلك كانت قراءته كلها حتى تلك القراءة أن نبتكي هو أتكين صلى هو أوجن صلى أنه يقف على رؤوس الآي يتنفيع أقرسان آي ولا يصلها بما بعدها baya sadar da aya da wadda ke biye da ita kowace zai tsaya a kanta ita kadai kun fahimta da kyau hadisin da ya nuna haka ga shi nan lamba a kasa abu dawud wa sahabi wanda suka rawaito suke abu dawud wa sahabi wa sahahu al-hakim wa wafaqahu az-zahabi imam al-hakim ya inganta hadisin haka imam az-zahabi وهو مخرج في الإرواء حديثا ما الناس الدين الغني يا بيان وأن ذكر ويتوشي ده بيان مثل حديث أتكلم في الإرواء الغليل لما تدري أكد أربعين أكو ورواه أبو أمر الداني haka imam abu amr dani wani babban malamin qira'a daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya a andalus ba na manta an taba sani rubuta bahasi akan sa na sa masa suna as-samar dani bi tarjamatin imam abi amr dani lokacin muna karatu a jami'a abu amr dani fil muktafa a cikin wani littafin sa mai suna al muktafa wa kana yace wa li hadha al hadith turuqun kathiratun wannan hadisi da kuke ji da gani yana da hanyoyi masu yawa wa huwa aslun fi hadha al babi yace shine madogara a wannan babi wani babi babin karanta qur'ani aya aya shi wanne ne yake karanta ayoyi biyu a haɗe sama da biyu ko aya aya wannan shine babin matsalar aula shine karanta aya aya yake to wannan hadisi shine asali thumma qala sannan imam abu dani yake wa kana jama'atun min al-a'immati as-sadiqin wal qurra'il madina an samu taron jama'a cikin manyan limamai da suka gabata da makaranta qur'ani waɗanda suka shuɗe yastahibbuna al-qata' al-ayat suka ce mustahabbi ne mai karatun qur'ani ya rinka tsayawa karshen kowace aya cikin sallah ko wajen sallah an gane ko wa in ta'allaqa ba'dhum bi ba'd ko da wani ayoyin suna da alaka da bayan yanzu misali fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun kaga ta bayan tana da alaka da wannan don fawailun lil musallin hukunci da bayan ta bayan kuma ta yi istisna kaga akwai karfin alaka بين المستثنى والمستثنى منه أما بعد ذلك دول ذاك هو فوائد من المسلمين عن ذلك كما كان قال وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وبالليل أفلا تأكلون مسبحين كان آية دي أينا علاقة دابين بالجوبة وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وبالليل كنا وسوا أولا ساعة يوما أما تأكل ساعة تأكل آية sannan kuma za ka sayo billain da kuma dari aka kaga hadawa wato akwai alaka tsakanin su al'adar wanda su ta alaiki to ko da ayoyin suna da alaka da juna dai wato ka yanke ka yi numfashi karshen aya shi ne ya fi dacewa sama da kace za ka hada su amma akwai wani bayani da ta magana cikin lissafin hakkot tilawa wani lissafin tajiri wajen suna da man kwasawa sun suka ce wai yadda za ka yi shi ne ka ce fa wailin lil musallin sai ka tsaya sai numfashi sai kuma sai ka sake komawa fa wailin lil musallin allazina hum an salatihim sahun da wai duk kare guda biyu mai saurare ka ga cikakken ma'ana ba ka dace masa ba wato almustasna wal mustasna minhu kuma ka yi aiki da sunna dan ka tsaya a nan gurin da amma zan ga ta aiki da sunna kuma ka dawo sarki mai aiki da sunna kuma za a kaje da ta kasan ko da kuma sai aka kasan masa qur'ani kuma sai mu kowa fahimtar qur'ani ai sai mu ta ba wani kuci a cikin al'amarin addini an fahimta da kyau ko malam nasir jin albani ce kuntu wa hadhihi sunnatun a'rada anha jumhur al-qur'an fi hadhihi al-azman fadlan an ghayrihim yace wannan wata sunna ce wadda mafiya yawan ai masu karanta Qur'ani sun kawar da mata sun kawar da kai gabarin ta fi hadhihi al-azman a wannan zaman da muke ciki fadlun ajarin to ballan kuma kuma wadanda ba su rawo din ba an gane ku ma'ana dai sunna shine mutum ya karanta wato ainihin Qur'ani aya aya ko cikin sallah ko wajen sunna haka aka fito mai karatun Qur'ani yayi dan ya rika mai ibada yake ba gaggawa yake ba ka yi abu daidai shi ne fi dacewa sama da ka yi da gudu kuma ka yi farna an gane ko kuma nan gurin zai nuna mana wani abu daban yace yana karanta ya karɓi al-fatiha zai karanta fatiha ko wa yakatabu ayatan ayatan yanke ta aya aya sai ce mai bismillahir rahmanir rahim thumma yajibu thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin yanzu wannan mai kiruna mana basmala tana cikin me farko abin da shin basmala tana cikin fatiha ko ba ta cikin basmala aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha ko ko aya ce mai cin gashin kanta ba ruwanta da fatiha a wannan riwaya an nuna basmala aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha sai idan mutum zai karanta basmala idan mutum zai karanta fatiha dole sai ya yi ta karanta basmala ina iya ta ya tafi cikin sunnar annabi basmala nan annabi na suranta ta amma ba shi yake jiran kasancewa ta ɗaya daga cikin ayoyin suratul fatiha ba na faɗa mana wannan dan zamu dokan gaba kuma mu samu wani hadisin da zai nuna kishiyar haka wa kana taratan yaqra'uha malik yawmiddin malik yawmiddin wani lokacin annabi yakan karanta malik yawmiddin a maimakon malik yawmiddin an gane ku a kasan sai tamamin razi fil fawaid tamamin razi ne ya rubuta a cikin littafin al fawaid وابن ابي داود حتى ابن ابي داود في المساجد في كتاب المساجد وابو نعيم في اخبار اصبهان حتى امام ابو نعيم يروي في كتاب اخبار اصبهان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهذه القراءة متواترة كالأولى وأما القراءة تم ملك يوم الدين فتما قراءة متواترة كم ترك القوة مالك ومالك يوم الدين راويه ناصره وإن صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والسابقايا أتمها لدى سلك قسم لخلاد الأول حتى لو تفجيتي ومالك يوم الدين راويه ناصره قراءة مالكي دفاع أبو بكي راويه ناصره wanda suka karanta haka malaman kira'a guda biyu rawi ratin nan ramzi ne na imamu kisa'i nasiru natin nan ramzi ne na imamu asim bin abu nujud al-kufi ma'ana da kisa'i da asim bin abu nujud al-kufi su ne suke cewa maliki yawmiddin sauran qurra'u gaba daya maliki yawmiddin sai ta amma tun nan riwayan hab tun da kira'a ce ta asim bin abu nujud maliki in mutum ko yana kira a riwayan wa ko riwayan kazu tun da kira'a ce nafi nafi yana cikin masu karanta maliki yau mai din wa kiltahuma qira'atun mutawatiratun sabu sun an annabi sallallahu alaihi wasallam matakiyar magana ta gaba rukniyatul fatiha wa fadailuha rukniyatul fatiha wa fadailuha wato wannan matakiyar magana tana nuna kasancewar fatiha rukuni a cikin sallah rukuni abin da in ba fatiha din babu sallan ki wa fadailuha da kuma abin da ke nuna sallan fatiha din yanzu abu biyu za mu kalata anan dalilai da ke nuna fatiha rukuni ce a cikin mai sallah abu na biyu dalilai da ke nuna mana salaloli na suratul fatiha وكان يعظم من شأن هذه السورة فكان يقول لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصائدا وكان يعظم من شأن هذه السورة النبي يا كفن فيما جرم وشأن من سورة إذا الفاتحة فكان يقول يا كفن فيما سوى صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب babu sallah da wanda bai karanta fatihatul kitab ba fa fa'ida zuwa abin da ya sama an bayan da ku wani hadisi imam al-bukhari da imam muslim da abu awana wal baihaqi da surrutu wa hum kharajun fil irwa wa fi lafzin aw wani lafzi yana cewa la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatul kitab sallah ba za ta gamsar ba matukar mutum a cikin ta bai karanta fatiha ba wannan imam dara kuduni da ibn hibban suka ruwaito hadisi ne ingantacce wa taratan yaqul a wani lokaci yana cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihati alkitab fa hiya qidadun hiya qidadun hiya qidadun ghayru tamam wani lokaci annabi ce man salla salatan wanda ya sallaci kowace irin sallah nafila ce farilla ce sallah sai kai da gobe mai rukuni sallan da wace kun ga tafi ciki ba ma salla salatan wanda ya sallaci kowace irin sallah domin salatan na kiraki man tarfiya wannan kirki fi siyasi a kirki tufidu umum wanda ya kowace irin sallah lam yaqra fiha bi fatihatil kitab bai karanta fatiha a cikin ta ba fa hiya qidadun to wannan sallah ta ta tawayayya ce هي قداد إذا توعياتي هي قداد صلى توعية في فترة غير تمام بتتكبع أما نقول waɗannan hadisai su ne kashin baya bisa ga cewa karatun fatiha rukuni ne a cikin a cikin sallah ma'ana dole su karanta fatiha to wannan matsala ce da malamai suke sabani a kai tsakanin farkokin dole ne karanta fatiha a cikin sallah ko ba dole bane ba jumhurin malamai imam ahmad al-imam malik ibn anas al-imam shafi'i suka ce dole ne karanta fatiha abu hanifa ce ba dole bane wajibi ne su ka san malikiya suna bambance tsakanin al-fardu da al-wajibu a cikin istilahi na usulul fiqh sukan ce al-fardu ma sabata bi dalilin yaqini al-wajibu ma sabata bi dalilin zanni to menene dalilin yaqini me dalilin zanni duk wannan yare ne nasu su wajibi a rusu suna nufin sunna mu'akkida amma ba dole bane ba dan haka dan kai sallah ba karanta ba suka ce kawai abin da karanta qur'ani amma ba da ke tafiya me dalilin ku fara umma ta yassara min qur'an suka ce Allah ta yassara umma ta yassara min qur'an to da tabbata da ayata da tabbata hadisi ba akwai na hadisi a can bayan hadisin al-musayyib salati da annabi sallallahu alaihi cewa wato ya cika alwala yace sannan kuma wato ya karanta alqur'ani sai yace karanta alqur'ani bai karanta fatiha ba suka ce tun da ake kawai bakar ma ce suran alqur'ani ne za ku ce dole sai fatiha mutum ya ga dama ya tare sai inna adaina in ya ga dama ta ruwan in ya ga dama ko ma mai ga dama sallar sai ya za ku da hadisin la salatu liman la yaqra fiha bi fatiha fi kitab suka ce ayya wannan hadisi na ku ya inganta sai dai kuma ahad ne baya cikin mutawatir qur'ani ko mutawatir ne babu yanda za a kawo ahad ka ci karo da shi da mutawatir sai da cin karo akai ba wancan am ne wannan kuma tafsir ne to su ka'ida at-tafsir indahum naskhun az-ziyaratu ala an-nafsi naskhun kenan su auren su saboda haka ka kyale maganar abin nan don ziyada ne ala an-nafsi shi wancan nassi na qur'ani yace fa qara'u ma tayassara min al-qur'an wa tusarrata abin da zai na qur'ani sai hadisi yazo ce fatiha sai wata fatiha ƙari ne akan nassin karanta qur'ani dan wancan da ko ina ko ga dama wannan sai ya karo sabar ma'ana cewa sai fatiha kadai to tun da ya karo wa huwa ahad qur'ani mutawatir ne babu yanda za a yi da wannan haka suka ce فما دي زنتو في انجاز ركنيه الفاتحه تبدو لثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ayar kasar kuma ta sunan Qur'ani akan annabi da sauka kuma tare da haka kuma yazo yace mana ne la salatu lillahi wa ta'ala fi kitab ba kin kawo da wannan bayani kun fahimta da kyau mas'ala ta biyu sai kuma cewa kin karanta Fatiha dole ne a cikin dukkan rakawoyin sallah ko kuma cikin mafiya yawa daga rakawoyin sallah jumhurin malamai suka ce karanta Fatiha a cikin kowace raka'a ta sallah sai mutum ya karanta Fatiha waɗansu a kada da cikin malaman mazhabin malikiya suka ce a'a ya in dai ka karanta a mafi rinjayen sallah ba dole bane cikin dukkan sallah sallah na raka'a hudu suka ce in raka'a uku ka karanta fatiha ta hudun ba dole bane ba an gane ku shine wai da mutum zuwa hal tajidul fatihatu fi kulli salati aw al-julli khilafun ka'in tabani shin sallah gaba ɗaya sai ka karanta mata fatiha ko kuma yake ingayin sallah kada ki ce khilafun an yi kafani to mafi ingancin magana ko raka'a ce ka karanta mata kun bai da kyau da haka wannan wannan babi na nuna mana cewa fatiha dai rukuni ne a cikin sallah kuma rukuni ne a cikin kowace raka'a din ta sallah da gaskiyar ko in sallah sawan sallah nan ta sallah ce ko kuma tira wannan ita ce magana mafi inganci wa yaqulu النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي annabi da mutum tabbata gare shi ce Allah madaukaki ya ce kasantu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawana gida biyu fa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin ta nawa ne rabin ta kuma nashi ne wa li abdi ma ta'ala bawana yana da duk abin da ya roka zan bai wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana ta ce ikra'u ku karanta ku ga yadda rabin ya kasance yaqulu al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin in ka zo ka ce alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu Allah ta'ala hamadani abdi قال الله بدو تجي حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم باوا زيت الرحمن الرحيم يقول الله تعالى بدو تجي اثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين باوا زيت مالك يوم الدين يقول الله تعالى تعالى بدو تجي مجدني عبدي باوا ما يجي مالي كان مالي يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين باوا زيت كرنت وانا ايه قال sai Allah madaukake ce fa hadhihi baini wa baina abdi wannan tsakani na da bawa ne shine zai nemi taimakon ne ne mai fara taimakon shine zai bautar ne ne mai karɓar bautar ne ake wa bauta wa li abdi ma ta'ala to tun da bawa yayi waɗannan dangin yabo tun daga alhamdulillah har zuwa nan to abinda duk ya roka na shi yaqulu abdu sai bawa kuma yace ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin qala sai Allah ya ce ne فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأله to waɗannan gaba ɗayan su kuma ya shafi ba wannan roƙa yayi abin nan da ya roƙa kuma an bai to yanzu wannan hadisin yana nuna mana salalan suratul fatiha matsayin ta shine har ma ubangiji na ya raba su tsakanin shi da bawa a ga wannan salalan sannan nan take a cikin hadisin abin da ubangiji ce kasantu salata baini wa bai da abdi na raba sallah tsakanin na da bawan karshe kuma sun raba sallah sai aka raba gaba ɗaya ba me aka raba yanzu ne a salatu a nan gurin karatun fatiha sai aka sa masa suna ne sallah wato nan take wannan na nuna tun da karatun fatiha an sa masa suna sallah to dalilin ne kan cewa sallah ba ta zama sallah sai inda fatiha ina fatan kun fahimta min babu itlaqul juz'i ma iradati amma bayanin kulli kama iradatul juz'i wato an ka fatiha gaba da yana mutum sallah kuma sai ma rabon a ce ba na sallah bane gaba da rabon fatiha ne wannan sai da kasancewar fatiha rukuni cikin sallah domin duk abin da aka ambato wani bangare na sallah aka ba da sunan sallah da shi to wannan ya ya kunshi sallah kenan ya zama dole ne su kenan a cikin sallah to kuma nan da ke wannan hadisin sai a ƙarshe ƙarshen su kila sai mu fahimci basmala ko ba ta cikin fatiha ba haka bane ba Allah ta kasan su sura da dole zai na bi su kai musu ba da ajiya musu fadi sai ce mi idan qala alhamdulillah bi ka ka qala bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah kun bai dole da ko amma a kan kuma da an kawo sa to ya za a kina wannan shine madogaran malamin mazhabar malikiya da suka ba da fatawan ba a yin basmala ko isti'a suka ce ba za a basmala ba a cikin sallah zakar Allah shi na fila da istiaza da basmala suka ce duk da za a yi ba cikin sallolin farilla shi na fila suka ce don basmala ba ta cikin fatiha wala abu ne san waje daban suka dogara kuma da hadisin Anas bin Malik yake cewa na yi sallah bayan annabi na yi sallah bayan Abubakar na yi sallah bayan kuma dukkanin su yastafihuna salata bil hamdulillah rabbil suna bude sallah ko sai alhamdulillah rabbil alamin kuma hadisi ne da take da ma an da malamai ke bayarwa wannan hadisi ana dan maliku ya ba da bayanin abin da ya aka yi ne a sarari mu ku da mun tabbatar a baya da adiyatul istiqami da istiaza da basmala a yakin su saboda haka wancan ne aka yi a fili sai sai ya fada bai fada wanda aka yi ba dan bai tunda bai ji ba amma kasancewar bai ji ba sai nuna babu shi kaga abu hurairah da bai ji ba ya kuma an yi shiru sai tambaye shi annabi da kai shiru da kai kabbara ga wanda ta ta mai tace ne wai sai annabi ya faɗa masa ga abin da na faɗa shi ma nan zaka ba da an faɗa masa abin da ka faɗa mun bai sai mun da kyau ya rike ne cewa to ya ake da aka zo kasan su salata ba kawo su bismillahir rahmanir rahim ba da kuma sai su abin da suke faɗa masa su malaman suka ce ai saboda abin da ke cikin basmala shine ar-rahmanir rahim to akwai cikin fatiha din aya guda ar-rahman ar-rahim saboda haka da an sake kawo ta kuma an kawo an yi takrar an yi maimai kun fahimta da jin bayan kasancewar an yi maimai sai suka ce kuma abin da zai karanta muku haka mu da ku duk mun yi ittifaki ko da kuka saba da wanda wasa abu duk an yi ittifaki kan cewa fatima ayoyin ta nawa bakwai kace a cikin wannan hadisi ne muka bi nawa ka kawo shida sai ya ta dauki ita ce basmala din an bai tabu tunda yace ku karanta yace idza ta la alhamdulillah rabbil alamin sai yake nan ko wa yaqulu abu arrahman rahim wa yaqulu abu malik yawmiddin wa yaqulu abu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa yaqulu abu ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin nawa kenan idan to na tabu kenan الله كما يقول لقد أردنا تبعا من المثاني والقرآن العظيم تبعا من المثاني فتأتي آية بلا بطل دريد أنا لنا آية كتاباتها بعد آية تأمل بيساعي فيه إذا قال أبدكما صراط الذين أنت عليهم جواب kuma mun karanta a cikin kira sai na bi yana cewa a ina ta tsaya a ina take ina wuri a daidai na haka ke wurin ba ya kuma take duba kafin ka yi ta rafi ya ce zai ta ina ya ga a kan mariki wani jini ko iya ka bai kawo ba kawai ce ila a kan sura kama da mai ba da hannu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اي ايه جرديه ذلك فما صراط المستقيم دي سنه اتفاق في ايه يوم بعد ما قرأوا الغداء ايه سنه اتفاق في صراط المستقيم ايه inda suke sabani alaihim ta farko shin aya ce ko ba aya bace ba wadanda suka ce nan aya ce wadanda suka ce nan ba aya bace ba an bai ta ku shi yasa wai ke cewa menene wal kufu ma amakkin ya'uddu al-basmala siwahuma ula alaihim ubtala ما بدأه حرف التهجي الكوفئة للوتر مع ثلاثين مع ذراعة مس قارئان كوفة da ƙari'an madina a gari walkuf ma a makin ƙari'an kufa da ƙari'an makakai suna karanta bismillah a matsayin aya da cikin ayatul fatiha kaga idan hada kuma ya zama bakwai kida amma ƙari'an madina suka tsaya da suna ƙari'an sham wato na ta kenan da abdullahi bin amir shami an gane ku su kuma ula alaihim uddala kalmar alaihim ta farko ita ce aya a wajen da yake ne eh yace ya karau ba da su kitab ya mai ina wuri yake a daidai ina ne la salata lillahi karau biya bi fatihatul kitabi fa qa'ida babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitab ba fa qa'ida zuwa abin da ya sama ta fa'ida din nan abin da ke nuna maka halaccin karatun sura an koyi da ku shi yasa bai bayyana shi ba yake fasafi da zuwa abin da ya fasafi ta ta zama dole amma fasafi da kuma ba dole ba yau kenan saboda dalilin da ya zo nan gaba وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني annabi sallallahu alaihi ya kasance na cewa ma anzala Allah fi taurat Allah bai taɓa saukarwa ba cikin at-taura wala fil injil haka cikin injila misla ummul qur'an ko tanka tun ummul qur'an wato fatiha kenan yanzu nan gurin mun sake samun sunan daga bakin annabi a can baya fatiha ta kitab cikin hadisin la salata lil wala tarawtiya bi fatiha ta kitab a nan gurin kuma an ce mata me ummul qur'an dukkan su wannan sa sunan daga bakin annabi wa hiya sabi'ul matani sunan uku kenan وهي السبع المثاني انت كده ما تسمى تفاتيح الكتاب انت كده ما تسمى ام القران انت كده ما تسمى السبع المثاني دي سنه واحده da a sautar ba cikin asara ko min ila ta kanka sun ummul qur'an wa hiya as-sab'ul masani ita ce ake kira as-sab'ul masani wal qur'an al-azim alladhi utituhu ita ce qur'ani mai girma da aka bani a nan gurin kaga ya halatta sanya wa wani bangare na al-qur'ani sunan al-qur'ani fatiha dukan qur'ani ne rabin qur'ani eh wani bangare ne na qur'ani amma sai aka samu tabi alqur'ani kuma shi yasa ya halatta a shar'anci a larabci in ka zuciya ce inna ataina kal kawthar sai ka sami tuhu yaqra'u al-qur'an na ji ki yana karanta mi to amma ba gaba ɗayansa bane ba wani bangare ne da alqur'ani haka yi da ku da haka idan mutum ya rantsi yace wallahi gobe idan dai har ka ba ni kyautar littafin nan ne ko sai na karanta alqur'ani dan godiya ga Allah sai gobe ka kawo maka littafi sai ce inna a'tayna kal kautsar ya san ka kanka ka fara kudu kowa ya san aje ki daga qur'ani ba ya san ya san sa amma da ya lafi ko gobe sai ya karanta qur'ani gaba da yansa kana mun lazimahu qira'atul qur'ani min awwalihi ila akhirih kun bayyana ko قال البادي يريد قوله تعالى بادي يتي أبندا حديث كنفي بيتي السبع المثاني ينا نفي فضل الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Allah ce da manzon hakika mun ba ka saba'an min al-misani bakwai cikin abin da ake kira al-masani wal qur'an al-azim da kuma al-qur'an mai girma wato sabal masani shine al-qur'an al-azim anan al-qur'an al-azim kuma shine sabal masani din وسميت السبأ أنت متسمى السبأ لأنها سبأ آيات dan ayoyin ta bakwai ne wal matani abinda ko ake kira al matani li annaha tusanna fi kulli raka'a domin ana karanta cikin kowace raka'a to ga baji ko maliki kaga maganan wadansu daga cikin ba abin malikiya da suke cewa a'a in ka karanta fatiha fi julli salati gadiya ko da ba karanta cikin dukkan sallah ba zulmus sallah mafi yirin jayin sallah shi ko ce an sa mata sura da misali da Allah wa adi fi kulli raka'a tusanna fi kulli raka'a ana maimaita ta cikin kowace raka'a me tusanna din ai wa adi ana maimaita karatun ta وإنما قيل لها القرآن العظيم أنت متسمى القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم ده أنه كيف أنتور توجهنا ده متسمى القرآن العظيم وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما كل كتوى لقنقل كذا كان قرآني كوت كوت آية يا أهل تسمى القرآن القرآني كما يقال في الكعبة بيت الله كما يدعى الكعبة بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله آية جدا جدا دين الله المال مال الله والعباد عباد الله ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم فإذا كوي أن كيف بيت الكعبة أكت بيت الله sai ke fanta ta da wannan suna da kuma girmama shi kamar da kake fanta fatiha aka ta alquran alazim dan ke fanta ta da wannan suna da kuma girmama ta amma ba wai dan bai halatta ba wani sashi na qur'ani din ka sa masa suna alquran alazim wannan dinna nuna mana kallon suratul fatiha a cikin at-taurat da injila har da alqur'ani din gaba daya a ciki babu kadan kwacin suratul fatiha ba abin da yake ta falala yasa ibn qayyim ya gina littafin saboda akan ta al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i kafi wadanda suka sa masa adda wa dawa duk dai sunan littafin ne guda daya wa qad amara sallallahu alaihi wa sallam al-musi'a salati annabi da mun tabbata gare shi ya umarci mutumin da ya muna na sallarsa an ya qara'a biha fi salatihi ya karanta fatiha cikin sallarsa wa qala liman lam yastati hibbaha annabi ya faɗa ga wanda baya iya haddace ta yace qul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah haka annabi ce idan mutum ya zo bai iya karanta fatiha ba kuma bai sallah to sai ka ce ya karanta wannan a madadin suratul fatiha da yayi kafara sai ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah yarku mata a kan gaba dukkan sai da sallah sai tayin haka har yi iya fatiha da ya iya fatiha da kuma wajibi ne kuma karanta fatiha sai kawai zai ya musulunta yanzu bai iya fatiha ba yanzu iya wannan sai a koya masa an fahimta ku amma ya ɗan suna da su kuma suna ganin wani in dai ba zai iya fatiha ba su ya zai kenan sai suka ce sai a masa limanci wannan kawai mafakar ma zai kawo sai nemo ne masa limancin sallah ya yi ta yi ba zai yi kaɗai ba sai ya nemi wanda zai masa limanci kuma ya rasa to sai a yi kina wanda zuwa da cikin malam madama malikiya suka ce shi kenan kira su sace ta fada kansa ba komai a kansa sai dai ko mustahabi ne tsakanin kabbara da zai yi da yin ruku'i ya dan jefa wani zikiri a wurin ko da sai Allahu ne ke shi gudu mu kuma kaga idan muka bi sunna zikirin Allah bai tabbata da ko to ga da inda inda an wato da da an gudu ran hadisi shike na ahuta me ya maganin wannan sabani hadisin annabi annabi ce ko subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah waɗansu sun ga an yi mutum ya zaɓa shi kenan sai karanta waɗansu ayoyi waɗanda ba su rufe fatiha din ba akwai ya mata ko da wal fajr ne sai ya maimaita ta to arzikin da ake ganin ya kai tsawon suratul fatiha ko a kirge harafi nawa ne a suratul fatiha daga alhamdu zuwa wani zane harafi kaza ne sai ya samu waɗansu ayoyi ya maimaita sai da in an maimaita adadin harafan zai kai na yawan suratul fatiha to ya karanta fatiha amma dai khairul guda guda muhammadin sallallahu alaihi wasallam وقال للمسيء صلاته annabi ya faɗa wa mutumin nan da ya muna musallan ka yace fa in kana ma aka qur'anin faqra bi in akwai qur'ani ta tare da kai yanzu mun fahimci me yake nufi da qur'ani anan suratul fatiha faqra bi karanta wa illa tahmadillahi wa kabbirhu wa hallilhu dan ko baka iya karatun fatiha ba to kai ma Allah godiya kai kabbara kuma kai hayrala an gane ko shi ne dai fatiha ko zuwa kan bayi kenan wato yanzu wannan da mun fahimci cewa karanta fatiha rukuni ne daga cikin rukunin sallah kuma ana karanta fatiha cikin dukkanin sallah sallan farilla da sanafila an fahimta ko to mas'ala ta gaba nakhul qira'ati wara al-imam fil jahariyyah mutumin da ke sallah bayan liman shi ma dole ne sai ya karanta fatiha ko ba dole bane ba yace nakhul qira'ati wara al-imam fil jahariyyah wato shafe karatu bayan liman fil jariya dangane da karatun bayyane ma'ana mamu da yake bin liman sallah matukar liman na karatun bayyane ne shi mamu an shafe karatu a kansa ma'ana wajibcin karatun fatiha ba dole bane a kansa wa kana kada ajaza lil mutammina an yaqra'u biha wara al imam da san annabi ya halatta wa masu bin liman an ya karɓo biha su karanta fatiha wara al-imam fi salatin jariya wato annabi ya riga ya yi umarni ya jaza musu su karanta fatiha bayan liman fi salatin jariya a sallah ta bayyane haisu kana a duk inda yake fi salatul fajri fa qara'a فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هزا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wato ainihin ya jaza wa mabiyan liman su karanta fatiha a bayan liman cikin sallar da ake karatun bayyane domin annabi sallallahu alaihi ya kasance fi salatul fajr a cikin sallar asubahi fa qara'a sai ya karanta alqur'ani fa taqulat alaihi alqira'a sai ya kasance qira'ar ta nauye gare shi falamma faraga yayin da ya kammala sallah kala sai ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum wato kamar kun yi karatu a bayan liman kamar ina jin kishin kishin ɗan kuna karatu a bayan liman kaga sallan alfajir ko ana karatu ne na mai na bayyane to sai annabi ya rinka jin diri kamar suna yin karatu su ma tare da shi na fatiha wanda wannan ya sa hankalin sa rabi na wajen mai ke ji rabi na abin nan karatun yana waya gare shi da ya gama ce da Allah kuma ta karawa kalfa imamikum qulna na'am hazzan ya rasulullah sai suka ce eh muna yi da sauri ya annabi Allah mun kasance muna karatu da sauri shine ma'anar hazzan al-hazzu سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستئجاج أقول لك إن إذا حظك من جنبها قال في النبي لا تسألوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب yace kar ku karanta komai fa sai fatiha la taf'alu daga yau ku daina karanta wani abu a bayana illa an ya qara ahadukum bi fatihatil kitab sai dai ɗayan ku ya karanta fatiha fa innahu la salatu liman lam yaqra biha domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wannan farkon al'amari haka annabi yake da su an bai da ku sun mana hahun an alkira'ati kulliha yanzu a nan gurin ya hana su karatun sura ne sai me sai ba su in ana sallah a karatun bayyana ko bai shi ne babin da muke magana kan kai sun mana hahun an alkira'ati kulliha daga baya kuma sai annabi ya hana su sallah ya hana su karatu gaba daya الجهرية أتكين كراتون بينتهم وذلك حين من صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة wannan ko lokacin da annabi ya kammala wata sallah ce wanda ya bayyana karatu ciki wa fi riwayatin annaha salatu subh a wata riwayan an nuna sallan asuba ne fa qala sai annabi ce hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa yace shin ta kuwa a cikin ku akwai wanda ya karatu da ni cikin sallan nan fa qala rajulun na'am sai wani mutum ya ce eh ana ya rasulullah lallai ni na ya karatu tare da kai fa qala sai annabi ce inni aqulu ma li unaza'u annabi ce to ni na na faɗa muku ai ma li unaza'u dan menene ake kokarin jayayya da ni unaza'u wato ake yin tarayya da ni cikin karatu ni ina karatu na bayyane qala abu hurairah abu hurairah yace fantaha an-nasu an al-qira'ati ma'a rasulillah to tun daga lokacin sai mutane suka daina yin karatu tare da annabi cikin sallah matakai annabi na karatun bayyane shi ma da hada fi rasulullahi bil qira'a cikin duk abin da annabi ya bayyana a karatu na sallah to sai mutane suka daina hina sami'u zalika min rasulullah yayin da suka ji haka daga bakin annabi wa qara'u fi anfusihim sirra sai suka rinka yin karatu a cikin zukatansu a sirrance fi ma la yajharu fihi al-imam cikin inda liman bai bayyana ba wato tun daga lokacin sai sahabbai suka zanto yan annabi na karatun bayyane to ba sa karatu sarbici sai dai su saurare yan annabi na karatun sirrance su ma sai su yi nasu a sirrance kun fahimci wannan da kyau bayan kuwa da suna bi farkon al'amari ya ce da su yi karatun sai suka zo suna yi su karanta fatiha su karanta sura sai annabi ya ji su sai ce to duk yau ku dena karanta sura sai dai fatiha babu laifi ku karanta ba shine mataki na biyu ba suna nan suna karanta fatiha sai kuma ya ji su yace daga yanzu in dai ina karatu a bayyane kar wanda ya tsara bayyanawa daga lokacin sai suka yi ne sai suka daina karatun fatiha din ba gaba daya da na sura matukar annabi na karatun bayyane amma in yana karatun suranta ba sai suranta karatun suranta wannan hadisi imamu malik ya rawaito shi wal humaydi wal bukhari fi juz'ihi imamu bukhari ya kawo shi cikin juz'us salata juz'us salata kalfal imam juz'ul qira'ati kalfal imam wa abu daud haka imam abu daud ya rawaito shi wa ahmad wal muhamili wannan duk malaman sun rawaito wannan hadisi wa hasanahu at-tirmidhi wa sahahahu abu hatim ar-razi wa ibn hibban wa ibn al-qayyim imam muslim da yake hadisin hasan abu hatim ar-razi da ibn hibban da ibn qayyim suka ce hadisi ne sahihi an bayyana ko saboda haka kenan idan kana kan limami yana karatun bayanai kai babu abin da za a karanta fil akhiratayn bi fatihatul kitab wato a cikin na karshe kuwa muna guda biyan karshe kuma muna karanta fatiha kai jabir dan abdullahi kenan wani hadisi ibnu majah ya rawaito bi sanin sai Umar Khalid fi ruwa wa inna ma ankara taswita alaihi biha abinda annabi ya hana shine wato a rikitar da liman da yin qira'a din wa zalika hina sallan zuhra bi ashabi wannan ko lokacin da annabi ya sallan azhar ne da sahabbansa fa qala ayyukum qara'a sabbihi ismi rabb sabbihi isma rabbikal a'la annabi ce wani ne cikin ku karanta sabbihi isma rabbikal a'la fa qala rajulun ana wa lam urid biha illa al khair wani mutum yace ga nan ne na karanta amma fa ba abin da na fata sai alkhairi fa qala sai annabi ce kada arabtu anna rajulan khalajaniha lalle na san wani yayi tarayya da ni wajen karatunta wani yayi jayayya da ni wajen karatunta wa fi hadisin akhar a wani hadisin daban yace kanu ya qara'una kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa yajharuna bihi da suna karatu a bayan annabi su bayyana karatun fa qala sai annabi ce khalaftum alayya alquran kun rikita mun qur'ani kun hargitsa mun qur'ani saboda kuna yi ina yi وقال يكما تي إن المسلي ينادي ربه كيف ما يصلى ينا مناجات yana yin sirri ne tsakaninsa da ubangiji falyanzur bima falyanzur bima yunajihi bi da haka ya duba ya ga da me ya kamata yin munajati da ubangiji wala yajhar ba'dukum ala ba'd bil qur'an kasashin ku ya bayyana wa sashi alqur'ani fadin sa cewa kasashin ku ya bayyana sashi alqur'ani ya nuna yana karatun bayyana ba za su yi ba amma asirranta fa za su yi tunda a sarrance wani ba zai jina wani ba kaga wani bai bayyana a wani ba amma in za a karatun bayyana kuma suka kaga wani zai bayyana a wani shi ne abin da yake so ya ce shine hujjar sa na cewa ana iya karatu a sarrance a bayan wani hadisi malik da imamu bukhari sun rawaito shi imamu bukhari ya kawo cikin fiya fa alal ibad da sanadin sahihin malik ke fa'ida wa kad zahaba ila mashru'iyyat al-qira'ati khalf al-imam fi sirriyya dun al-jahriyya al-imam shafi'i yake cikin malaman manyan malamai akwai waɗanda suka tafi zuwa gaba da fatawan cewa a bayan liman in yana karatun sirranta kai ma zaka karanta Fatiha din nan zaka yi karatu bayan sa daga cikin malaman da suka tafi kan wannan mas'ala kan wannan fahimta akwai Imam Shafi'i fil qadim a cikin fatawar sa sada wa Muhammad da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani kenan تلميذ أبي حنيفة طالب أبو حنيفة في رواية عنه أو رواية تاتي اختارها الشيخ علي القاري ود الشيخ علي القاري يزابيتا وبعض مشايخ المذهب da wani bangare na malaman mazhabar su wa huwa qawl al-imam az-zuhri wannan kuma shine fatawan imam az-zuhri wa malik ita ce fatawan imam malik ibn anas wa ibn al-mubarak da abdullah ibn al-mubarak wa ahmad ibn hanbal wa jama'atun min al-muhaddisin wa ghayruhum wa huwa ikhtiyar shaykh al-islam ibn taymiyyah kuma abin da shaykh al-islam ibn taymiyyah ma zaba shi wato albani yana so ya ce karka dauka fatawar ku shi kadai yana da salaf akan fatawa cewa in liman na karatu surance za ka yi karatu a surance in yana na bayyana kuma kai shiru saboda me za ka yi shiru in yana bayyane saboda hadisin baya za ka ra'a fa asiku cikin marwayata hadisin akwai muslim saboda me za ka yi a surance annabi ce la yajhar ba'dukum ala ba'din alquran kar sashin kai bayyana wa sashi alqur'ani wannan ya nuna idan kana a surance fa ka bayyana dan uwanka da haka za ka iya kina surance wa kana yaqulu man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana annabi ya kasance yana cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alqur'ani to yana da hasana ta tare da wannan harafi wal hasanatu bi ashri amsalha hasanan nan kuwa za a bashi kwatan kwatan ta goma goma yace la aqulu alif lam mim harfun ba wai ina nufin alif lam mim wannan harafi ɗaya bane ba walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun yace da alifun da lamun da mimun dukkan su waɗannan haruffa ne eh umumi ne ana daukan shi har a ko da a waje idan mutane na karatun Qur'ani wani ba zai bayyana wa idan suna nesa kowa ya daidai da zai je da kansa a makarantun allo ala abdullah zaka nemi su hujja ne ai kaga ba zaka nemi su hujja wala kai dai zuba kaji hukuncin ba to wa alaikum salam eh wanda ya matsayin waɗanda suke idan liman ya karanta wannan dalilin kafin ya ce amin sai su sai waɗansu su karatun fatiha fatawa ce ta waɗansu malaman da suke ganin lalle ne kowa sai ya karanta fatiha sun suka ce hadisin la salata liman lam yakra fatiha fatiha kitabi ya shafi karatun bayanai da na sarrafi cikin masu wannan fatawar akwai imamul bukari wannan shine mazhabin sa akan sai littafin juzul qira'a khalfal imam cewa ko ana karatun bayanai sai ka abin cikin sahabbai kuma akwai abu hurairah abu hurairah na ganin lalle ne sai ka karanta fatiha ba inda za a kai shi ko liman na bayanai kai ma sai kai wani ce to idan mun zama bayan liman ya zame yace ikra wa lafi nafsika yace ko a zuci ne ka karanta ya saboda mai abu hurairah yace gashi Allah madaukake yace ka santo salata baini wa baina abdin sufaini in ba karanta ba an raba da kai wato gai sa Abdullah amma su gaskiya ba wannan shine fahimta abu hurairah gashi nan cikin muslim sai dole ne sai ka karanta da haka imamu bukhari aka yi yan mazhabar hanabila duk aka suka galibin su imam ahmad kan kai ba da dole sai ka karanta fatiha bayan da yasa duk mutanen saudiya akan wannan yasa liman to zan sai suka yi dabara suka yi liman ya karanta fatiha yi shiru ya ba da mamu dama su karanta fatiha annabi kan yana yin shiru amma ba mai tsawon da har mutum zai karanta fatiha ba yana yin shiru gurgurda yadda zai rabe fatiha da me yana yin shiru gurgurda yadda zai kuma mai da numfashi ya ruku amma ba shiru da yake mai tsawo ba to amma suka ce muliman sai ya shiru gurgurda yadda zai ji kowa ya karanta fatiha a zuci sannan ya fita to amma shi wannan shiru mai tsawo din shine kuma hadisin yake bukatar sa shi ne tashi hankali to shi yasa wato sabo da yi yasa wani lokacin mutum shi wannan shiru din kadan dai annabi ki amma lokacin sai mutum ya manta ya dogon saboda mazauna ta sai yan hanabila har shekara hudu haka ake amma lalle kan waɗannan rawayi guda biyu kowanne yana da ƙarfi amma dai gashi dai sauti annabi ya ce fa za qara'a fa ansitu kuma ya san wancan nan wancan mafarar abin da zaka faɗa fahimtar Abu Hurairah cewa dai lalle sai an yi dan ya ce gashi Allah ya ce ka kuka ta bino bayna bin sukun nan gurin kuma annabi ya ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi idza kabbara fa kabbiru wa idza qara'a fa ansitu in yayi karatu ku mana shiru to sai ka ki tsaya kuma kai sai kai فليهذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم التامين وجهر الامام بها ابو نكر شيء زمان تذكر سكنا التامين وجهر الامام بها fadin amin da kuma yadda ake so liman ma ya rinka bayyana amin wannan wato albani yana raddi ne ga mazhabobi guda biyu mazhabin abu hanifa su suna ganin ba za a ce amin din ba ma shiru kawai da ko kuma waɗansu suka ce in za a faɗa a yi a sirrance kar a bayyana mazhabin imam malik su kuma suka ce a amma mu za su ce amin amma shi liman kare faɗa wala yaqulu al imamu illa fi qira'ati sirri to kuma annabi shi kuma sai a ce amin to kuma sallah kala uku ne ko mai sallah shi kadai ko mai sallah a matsayinsa na mamu ko mai sallah a matsayinsa na direba liman kenan ko mai jan mutane wannan sune nau'ikan masallata guda nawa guda uku ba su da hudu sai annabi ce a ce amin kuma da yace a ce amin yayi shiru bai ce mana da liman kada yake ba bai ce mana da mamu kada yake ba bai ce mana da mai yake kada yake ba sai umarni ya shafuwa kowa da kowa in ka ware kace banda wani sai ce to me dalili annabi bai ware ba sai me saka ware kun fahimta da kyau ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين annabi ya kasance in ya kammala karatun fatiha zai ce amin yajharu wa yamuddu biha sautahu zai bayyana ya kuma ja sautinsa da ita wannan hadisi tirmidhi da imam al-hakim suka rawaito shi da sanadi sahihi haka imam al-ajurri a cikin adab hamalat al-qur'an wa huwa mukharrajun fi sahiha albani yace an yayi takarijin sa cikin littafin sunan al-ahadith sahiha wa amma hadithu man qara'a khalfa al-imami muli'a huwa nara akwai hadisin da yake cewa wanda ya karatu a bayan liman wannan ko ita ce lambar a lambar wancan na farko ne lambar hadisin da zune da yace a karanta fatiha a wato wanda ya karanta fatiha wanda ya karanta qur'ani yana da kowane harafi ɗaya yana da lada ko goma to to bari tun daga wata faida a cikin bari mu hada din sai mu kawo wancan yace wannan akwai wani hadisi da yake cewa wanda ya karanta wanda ya karatu bayan liman za a cika bakinsa da wuta yace fa mawdu'un hadisi ne mawdu'i wa bayanuhu sai fil ahadith ad-da'ifa amma wannan hadisi na cewa annabi na yin amin ya muddu biha sautahu ya ja sautin sa da ita al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi fi juz'il qira'ati a cikin littafin juz'il qira'a khalfa imam wa abu dawud haka imam abu dawud bi sanadin sahih dukkan su da sanadi sahihi abin da yake nufi da yamuddu biha sautahu wajen miyan din a baya jan sa da yawa amin wato miyan sai ake ja ba amin ba a din ba a kawai zaka ce a gurgudan harkace ne miyan sai ake ja وكان يأمر المقتدين بالتأمين وعيد تأمين الإمام annabi na umarnin mamu su faɗi cewa amin jim kaɗan bayan faɗin liman fayakuluna liman na faɗa su kuma sai su faɗa fayakulu idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin annabi sai idan liman ya karanta wannan aya faqulu amin ku kuma ku ce amin fa innal mala'ikata taqulu amin mala'iku ma sukan ce amin wa innal imama yaqulu amin liman ma kuma yana cewa amin wa fi lafzin a wani lafazin hadisin idza ammana al imamu fa aminu in liman ya ce amin to kuma ku ce amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min al mala'ikati duk wanda amin dinsa ta dace da amin din mala'iku wa fi lafazin akhar a wani lafazin da bai yace idza qala ahadukum fi salati amin idan ɗayan ku cikin sallah yace amin wal mala'ikatu fi samai amin mala'iku kuma a sama suka ce amin fa wafaqa ahaduhum al akhar amin din ku ta dace da mala'iku duk wanda amin dinsa ta dace da mala'iku gofira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan hadisi imam al-bukhari da muslim sun rawaito shi wa nasa'i wa darimi wa ziyaratu lil akhiraini ziyada din nan ta malaman karshe ta nasa'i da darimi wa azaha al-hafiz fil fath li abi daud aidan amma ibn hajar a cikin littafin fitar bari ya jingina ta zuwa ga abu daud a yace wa huwa wahamun sai dai a nan gurin yayi kuskure وهي تبطل الاحتجاج بالحديث على أن الإمام لا يؤمن wato kaga wannan na wannan ziyada din da aka kawo cikin hadisin wa fi lafazin idza amana al-imam fa aminu ba ita ziyada ta farko ba wannan ziyada din tubtilul tubtilul ihtijaj bil hadis ita ce ke rushe kafa hujja da ake da wannan hadisi ala anna al-imam la yu'min kan waɗanda suke cewa wai liman ba zai ce amin ba kamar yurwa amma malik kamar da aka rawaito daga malik su sun dogara da riwayan farko idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wa ad-dallin faqulu amin suka ce ai annabi ta idan liman ya ce wala dalil to ku ce amin kaga ya nuna shi liman aikin sa yace wala dalil ko kuma aikin ku ce me amin to wannan ita ce hujjar su suka ce liman ba zai ce amin ba sai albani ce to wannan kafa hujja da wannan hadisin zai rushe idan muka kara da riwayan da ta dawo ta wani lafazin da yace idza ammana al-imamu fa aminu annabi ce idan liman ya ce amin to kuma ku yi me ce amin sai nuna liman kenan zai me zai faɗa kun fahimci magana albani da kyau to amma su duk da haka masu wancan ra'ayi na cewa liman ba zai faɗa ba za su iya maka tawili su ce ai wannan idza ammana ba wai idan ya ce amin bane ba a idza wasala ila makanin yuqalu ba'dahu amin idan ya zo karshen wurin da daga shi za a ce amin shine ma'ana ammana din suka ce kamar a ce an jada ne liman da kala naji ashama liman da kala fihama aftara sa'imu suka ce idza da kala waqtal iftari la idza aftara kun fahimta da kyau suka ce wannan wazanin na af'ala ana amfani shi li ifadatu dukhuli wal wusuli ila al ghaya al muayyana to ba da tawili ne wannan idza ammana dan sai mu ce da su idza ammana ko mu mun ce idza ammana idan liman ya ce amin ko kuma ce idza ammana idan liman ya kai wurin da daga nan za a ce amin wato shi ba shi zai ce amin ba fa qulu amin ku ku ce amin haka suka ce sai su fassara gairu maghdubi alaihi idza qala gairu maghdubi alaihi wala dhalin dai da take tafa idza ammana ma'ana idan an je gairu maghdubi alaihi wala dhalin ba an je wurin da ranar za ta amin ba to shi ma'anar ammana bi ma'ana wasala ila makanin yuqalu ba'dahu amin sai mu ce to wannan haqiqa ce lugawiyya fadin amin daga bakin liman kuma haqiqatun shar'iyya idan an samu ta'arudi bainal haqiqatul lugawiyya wal haqiqatu shar'iyya ayyuhuma yuqaddam al haqiqatu shar'iyya al haqiqatu shar'iyya المقدم الحقيقة الشرعية ولذلك قال الحافظ ده هكذا حافظ يتي وهو صريح في كون الإمام يؤمن إن ابن حجر yace wannan hadisi da yace idan amal liman fa aminu karare yake wajen bayanin cewa a ce liman ma zai ce amin karare yake wajen wannan bayani wa fi hadisin akhar fa qulu amin yujibkum Allah a wani hadisin idan liman ya ce amin kuma ku ce amin sai Allah ya ansa muku
an fahimta ku muslim da abu awana a wacce magana ta da zuwa akwai saura shi bai karasa ba ko da yace hafiz ya ce wa huwa sirrin shi kana imam yu'ammi qultu albani ce wai shahadu lahu al-lafzu thani lafazi na biyu na yi masa shaida da haka kana ibn abdul barr fi tamhidi ibn abdul barr ya faɗa cikin littafin at-tamhid yace wa huwa qawlu jumhurul muslimina fadin liman yace amin sannan ma musu ce amin yace wannan shine maganar mafiya yawan malaman malaman musulunci wa minhum malik shi kansa malik ya bada fatawa da hakan fi riwayatul madaniyyin anhu wannan ma shine fatawan Imam Malik din bai saba jumhur ba amma a riwayar al-madaniyyin anhu dalibansa na Madina li sihhatihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ingantuwar hakan daga annabi min hadisi Abi Huraira daga hadisin Abu Huraira yani hada yana nufin wannan hadisi Ibn Hajar yana nufin wannan Ibn Abdul Barr yana nufin wannan to kaga Ibn Abdul Barr ma ya tafi kan wannan wa Wa'il ibn Hujr haka akwai hadisin Wa'il ibn Hujr yani allazi qawlahu annabi ce wa fi hadisin akhar yaqul faqulu amin yujibkum Allah idan kun ce amin Allah zai amsa muku bukatan ma'ana abin da kuka roƙa a cikin fatiha ba kun yi roƙo ba kuka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan roƙo ne to idan kuka ce amin sanadiyan fadin amin sai Allah ya amsa wannan roƙon da ake wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa ma hasadatkum alyahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min khalfal imam yahudawa ba su taɓa muku hasada ba irin hasadar da suke yi muku kan sallama da faɗin amin bayan liman duk hasadar da yahudu za su yi a bayan waɗannan guda biyu ne faɗin amin bayan liman yahudu na muku hasadan kan wannan sun san in kun faɗa Allah zai ansa muku su kuma ba sa haka sallama da kuke ma junanku in kun gamu yahudu na muku hasada da wannan Allah ya arzuta ku da wata gaisuwa ta mutanen aljanna wannan hadisi bukhari ya rawaito a cikin al-adab al-mufrad wa ibn majah wa ibn khuzaimah wa ahmad wa siraj بسندين صحيحين ما لتي فائدة ga wata fa'ida malam albani zai gyara kan wata fatawarsa da ta bai da fatawan nasiruddin albani a da wato shine tunda hadisi ya ce idan liman ya ce amin ku ce amin yace to ma mu ba za su ce amin ba sai liman ya riga su faɗa tukuna to amma zai zo ya kawo wani gyara ce fa'ida ta aminul mutaqaddimina wara al imami ko muku ta dine kamace a fadin amin da ma mu suke bayan liman ya kunu jaharan za su yi ne a bayyane wa makaruna ma ta aminul imam za su yi shi tare da faɗin amin din liman su da liman za su faɗa tare kun fahimta da kyau kun koda yana nufin cewa sai in liman ya fara cewa amin sannan su faɗa daga ba azala kalli liman ya riga su faɗin a sannan su kuma su biyo bayansa amma sai zai ce za su faɗa tare makaruna ma ta aminul imam la yasbiqu lahu amma kar su riga yi shi fa kar ma mutu riga liman faɗin amin su yi yakacin gwanin su faɗa tare da liman la yasbiquna kama ya faru jamaahirul muslimina kama yadda yau taron musulmai do haka suke yi sai su riga liman faɗa wala yata'akkaruna anhu kar kuma su yi jinkiri ga barin sa su ce sai ya gai amin ya je karfe sannan su kuma su faɗa za su faɗa tare ke hadha huwa alladhi tarajjaha indi akhiran ma da ce wannan shine magana da tarin jaya aure na daga karshe kama haqqaqtuhu kama yadda na tabbatar da hakan fi ba'd mu'allafati a cikin wani sashi na wallafe wallafe na min ha daga cikin su akwai silsilatul ahadith da'ifa idan ka duba karkashin hadisi na 952 wa sahihu targhib wa tarhib haka cikin littafin at-targhib wa tarhib sahihin sa juz'i na dai shafi na kaza gashi nan kamar yadda faɗa saboda haka idan liman yace a a fadin amin liman da na mamu gaba da yake to ina ganin lokaci ya riga ya ja sai mu dakata nan abinda muka faɗa na Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji shi ya ce tambayar farko da yake na cewa maganar isti'aza mutum zai iya yanta ne hatta da wannan sigar da karanta ko da ba cikin sallah ba wannan magana ai mun yi ta galibi ya mutane sai su ta mai tambayar da ta zo cikin karatu na faɗe ta ko na mai ta na ce wannan shine isti'ada da annabi ke amfani da ita ko a wajen sallah ko a cikin sallah haka yake saboda haka haka ya kamata in za ka karanta qur'ani ko a wajen sallah ko a cikin sallah haka kai amfani da isti'ada da annabi